بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi biyar ga watan juma'a ula shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan oktoba 2025 wannan shine darasi na 78 cikin jiran giddarsa daga littafin jami'u bayani da ilmi wa fadlihi wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbari annamari al-qurtubi rahmatullahi alaihi al-imam al-qurtubi ya rasu a shekara ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana bayani ne akan ladduba na sana'a da harkar ilimi idan ba manta ba muna cikin babukan da wannan malami ke magana akan wato yadda ka'idojin da ake mu'amalantar maganganun malamai akan junansu kalamul aqrani بعضهم في بعض كلام الأقران بعضهم في بعض zamu tashi inda yake faɗi a lambar tarjuma ta 1577 inda yace a wannan nuska ta Abul Albani Abul Ashbal Az-Zuhairi kenan wanda yake kira da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilm wa Fadli malam yace qala Abul Attahiya baka baka shaju baka shajuhul islama min baka shajuhul islamu min ulama'i fama aktharu lamma ra'aw min buka'ihi fa aktharuhum mustaqbihul li sawabi man yukhalifuhu mustahsinun li khata'ihi fa ayyuhumul marju fina li dinihi wa ayyuhumul mawsuqu fina bi ra'yihi yake cewa baka shajjuhul islami min ulama'i wato musulunci yana kuka na takaici saboda ɗabi'ar wasu daga cikin malaman musulunci ba ma aksaru ba maktarasu lamma ra'aunin bukai ko da yake kukan kuma fa maktarasu ba su damu ba ba su damu me yasa addinin yake ta kuka yana kawo ƙara ba fa aksaruhum domin mafi yawan mutane cikin wanda ake cewa malamai mustaqbihun lisawabi man yukhalifu suna munana daidai din wanda suka saba mushi in suna sabani da mutum to ko yayi daidai ba daidai bane mustahsinun li khata'i sanda ya kuskure to lokacin suke murna abokin hamayya su yayi kuskure sun samu abin da za su yayata fa ayyuhumu almarju fi nadihi to wane ne kenan za a sa rai a cikin wannan karafkawa ake sa ran zai ɗauki ɗawainiyar kula da al'amarin karantar da addini wa ayyuhumul mawsuqu fi na ra'ayi wane ne kuma yayin magana za a ɗauki magana shi da muhimmanci mutanen da suna ganin daidai idan dai abokin hamayya su ne yayi to ba daidai bane suna ganin kuskure shi kuma shi sai za su yada walladina afnau ala sa'id ibn al-musayyab wa ala sa'iri man zakarna min at-tabi'ina wa immatil muslimina aktharu min an yuhsaw yace mutanen da suka yi yabo da jinjina suka faɗi magana ta kirki akan Sa'idu dan Musayyab da sauran waɗanda aka ambata cikin malaman tabi'ai da na ƙasa da su yace wanda suka musu yabo sun fi ƙarfin a kirga su saboda haka ba za a kula da mutum ɗaya ko biyu da ya aibata su ba wa qad jama'an nasu fada'ilahum malamai sun tattara bayanai na tarihi da falalolin waɗannan bayan Allah wa'unu bi siyarihim suka bada muhimmanci wajen bayani game da tarihinsu wa akhbarihim da labaransu faman qara'a fada'ilahum wa fada'il malik duk wanda ya karanta labarin sira ta ibnul musayyab da mutane irin su malik wa fada'il shafi'i ya karanta tarihin Imam Shafi wa fada'ila Abi Hanifata da fadala Abi Hanifa ba da fada'ilus sahabati wat tabi'in radiyallahu anhu bayan ya karanta labarin fadalolin sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yadda wa ana biha وأني وعنا بها ووقف على كريم سيري يقوم بعد مهمة وزن كراتين يتسيا ينقلتي وتتاريهن وسعى في الاقتداء بهم يقوم يقرن koyi da su wasu luki sabilihim da shiga tafarkinsu fi amalihim wajen ayyukansu na addini da ilimi wa fi samtihim ya kuma yi koyi da irin yadda suke da shuru wa hadihim da tafarkinsu kana zalika lahu amalan zakiya ya samu aiki mai nagarta na fa'ala Allah azza wa jalla bi hubbihim jami'in bangiji Allah muna roƙonka ka samu amfana da ƙaunar sahabbai da tabi'ai da malamai na shari'a wato waɗannan malamai da ire-irensu da ya ambata dukkaninsu malaman musulunci sun ba da muhimmanci wajen rubuta tarihinsu ga littattafai nan daban-daban littattafai na imamu zahabi irin na ibnu hajirin da na gabaninsu su ibnu sa'adi da su ibnu hibbana da makamantansu ga sunan birjik da su ibnu kathiri don ka karanta waɗannan littattafai ka karanta tarihin waɗannan malamai da falalolinsu kuma ka yi ƙoƙarin ka yi koyi da alkhairansu to za ka rabauta. Ƙala Sauri rahimahullah, al'imamu Sauri Sufiyanu ya ce Allah ya gafata masa, inda zikirin salihina tanzilun rahma, inda ake ambatan bayan Allah nagari to rahama tana sauka. Wa mallam ya haifar min akhbari, to mun ji halin wanda ya ƙoƙari ya karanci tarihinsu da alkhairansu ya koyi da su. To ɗayan ɓangaren fa, mutumin da bai tsaya ya koyi ya karanta alkhairan da ke cikin labaransu ba waman lam yahfaz wanda bai kiyaye min akhbarihim daga labaransu illa ma nazara sai abin da ya fandare min ba'dihim fi ba'd irin wannan dan gutsurutso ma da cice kuce da ake samu wani ya faɗi akan wani sai zamana kai shi kadai ka rike baka rike asalin labaran alkhairin ba wata magana mummuna ko mara kyau ko yasasshiyar maganar da wani malami ya faɗa kan ɗan uwansa a bisa ɗan adalci ko hassada ko fushi ita ka riƙe kake ta yaɗawa illa ma nazara min ba'dihim fi ba'd alal hasadi a bisa hassada wal hafawati da ainihin wato tuntuban harshe wal gababi da magana da aka faɗa cikin fushi wa shahawat da magana da aka fara ta son zuciya duna an yu'na bi fada'ili ba tare da ya ba da muhimmanci da falalolinsu ba wa yarwi manakibahum ba tare da ya ruwaito darajojinsu ba hurimat tawfika wannan za a haramta mishi samun dace wada khalafi dhiba kuma ya shiga cikin yan gulma wa hada an tariqi kuma ya karkace daga tafarki madaidaici kamar da muka ambata ranar kana iya samun malami tunda mutum ya dan adam yayi kuskure wajen ambaton wani malami ko dai saboda dama bai san shi ba ko saboda wata jikakka da ke tsakankanin su ko saboda wani fushi ko wata fatawa da yaji ta wancan malami wanda ba ta yi masa ba sai faɗi mummunan magana a kansa ko wani magana su ne aka ce tutuwa wala turwa nake su ake ba a zuwa a yaɗa su to sai da mana kai kuma irin su kawai kake nema ka yaɗa kamar yadda yanzu galibin mutane haka su idan malami ya magana ta awa ɗaya awa ɗaya da rabi wa'azi to sai a ciri minti biyu daidai inda ya samu matsala to shi za a yi ta yaɗawa yanzu yanzu ga shi nan ya yi raddi mawani ya aika da saƙo ya yi kaza duk alherin da ya faɗa ba za a yata ba sai ga irin waɗannan manzon na sharri da mushkiloli su ne suke ta yawo ana ta sake juya su ana ta sake sarrafa su ana sake aikawa da su kowane lungu na social media wannan babu abin da ya jawo mutane illa karkata da gulma da kuma wato taɗewa ya ce irin wannan mutumin za ka tarar da cewa da halafin gibaci wa hada anil ɗariki kuma wa hurimar taufiƙa ba zai samu dace ba kuma abin da ke raba alkhairi ba ne la yi hibbun lahun jihar bi su min alkawali illa man zulima a yi ta yaɗawa ana tagin mutane har sai an tabbatar shi ma wancan ya gani ko ya ji kuma a jira ne zai ci Allah ya kyauta ja'alana Allahu wa iyyaka mimman yastabi'ul qawla fayattabi'u ahsana ce Allah ina roƙonka ka sanya ni ni ibn Abdul Barri kenan da kai mai karatu mu zama daga cikin masu jin zance su bi mafi kansa su yi watsi da mummuna وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم malai ce in ka tuna a can baya wannan babi mun bude shi da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dabba ilaikum da'ul umam qablakum musiba ciwon da ya samu al'ummomin da suka gabace ku to kuma ya sada da ya shigo cikin ku alhasadu wal bagba hasada da kiyayya ta shiga cikin ku ku musulmi kamar ta shiga cikin al'ummomin da suka gabace ku kuma mummunar cuta ce wata ke fatattaka al'umma wa fi zalika kifaya wannan kada ya ishi mutum ya tsaya ya dau izina wa kad aksaran nasu min alqawli fil hasad mutane sun yawaita zance akan tsoratarwa game da hasada da zarginta da yin wa'azi da jan hankali akan hadarinta na buman wa nasarar an yi waɗannan maganganu a waƙe an yi su kuma a rubutun zube waƙad bayyana ma ya jibu bayanuhu min zalika wa auzahtuhu fi kitabit tamhidi inda qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la tahasadu wa la tafadu yace mun yi wato a a bayani akan haka mun tattauna dalla dalla a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asahih wajen magana akan hadisin لا تحاسدوا ولا تقاطعوا وافردنا للنظم والنثر بابا hakanan kuma waɗannan waƙe-waƙe da zantuttuka na hikima da aka yi akan hasada da haɗarinta su kuma mun ware musu babi fi kitabi bahajatul majalis ni magana akan shi wannan bahajatul majalis wa unusul mujalis wanda littafi ne na adabi da shi ibn abdul barri ya rubuta wa man sahibahu tawfiq wanda da Allah ya sa ya samu gamdakatar agnahu min al hikmati yasiruha abinda za a faɗa na zancen azanci ɗan kaɗan ma ya isa ya mushi wa'azi ba sai an cika ba wa min al-mawa'idi qaliluha haka nan wa'azi kaɗan yana wadatar da mutumin da Allah ya bashi tawfiki ya gane gaskiya idza fahima wasta'mala ma alima inda ya fahimta kuma ya aiki da abin da ya sani wa ma tawfiki illa billah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil qala abu dawuda sulaiman ibn al-ash'as al-sijistani al-imam abu dawud mai littafin as-sunan yana cewa yana cewa rahimallahu malikan kana imama rahimallahu shafi'i kana imama rahimallahu aba hanifata kana imama shi Allah ka gafarta wa maliku ka ji kanshi ya kasance limami ne na ilimi Allah ka gafarta wa shafi'i ka ji kansa ya kasance shi ma limami ne na ilimi ya Allah ka gafarta wa abu hanifa ka ji kansa da rahama ya kasance limami ne na ilimi dukkaninsu malamai ne abin kauna ne su abin duk wanda ya san ciwon kansa a cikin addinin musulunci wa kana al-auza'i yaqulu kanu kana yustahabbuna an yuhaddithu bi ahadithi bi ahadithi fada'il ahli al-bait ya kasance malamai sukan so su dinga kawo hadisan falala ahli al-bait bi yaruddu ahli ash-sham amma kanu ya'khuduna fi dan su mai da martani ga ahli ash-sham mutanen sham saboda abin da aka san mutanen sham da nasibanci waɗannan malaman sai aka danga yawan jin hadisan albaita bakin su sai wasu suna tuhumar su da cewa wai in shi'a to alhamdulillah mala ya gama mana wannan dogon babi wanda yake magana akan kalamul aqrani ba'dhum fi ba'd ba'dhum fi ba'd sai ce babu albabu thani was sittun babi na 62 tadafu'ul fatwa wa zammu man sara ilaiha daga cikin ɗabi'ar da aka gani game da magabata a ilimi shine tun wa juna fatawa kowa bai so a ce shine zai yi magana ko shine malami ko shine mai karantarwa zai so inda ɗan uwan shi zai wakilce shi to da ya goda Allah kowa yana neman salama sabanin mukumin da kowa shi yake so a ce shine malami in ma an gyara shi ne na ɗakan shi akan akan Facebook ya nada kanshi da kanshi ya bude shafi ya ci gaba da abin nan abin nan galantoyinsa yana zance ya sashen zance mara kan gado wa zammu man sara ilaiha da yin da yin Allah wata rai zargin wanda yake da gaggawan yin fatawa عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتي إلا ود أن أخاه kafahul futiya abdurrahman ibn abi laila yace na gamu da kaman mutum 120 cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a masallacin nan yace ba wani a cikin su sai da ya zama cewa yana fatan kar ya karantar domin dan uwansa ya wakilce shi a karantawa kowa fatan shi a ce dan uwansa shi zai wakilce shi a karantawa haka nan ba wanda yake fatan ya bada fatawa a tambaye shi ya bada amsa zai so a ce wadda anna akahu kafahu fil futiya kafahu futiya zai so a ce dan uwansa ne yake yin fatawa shi baya yi saboda tsoron wato zance akan ilimi saboda zance akan ilimi kana yin shi ne a madadin Allah madaukakin sarki inda ibnu qayyim yake fada a cikin littafin as-sunan littafin sa wato i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu li tamim ibn hadlam yace masa ya tamim ibn hadlam ya tamim ibn hadlam in istata'ta an takuna al-muhaddatha haka wasa da yake muhaddatha ismul maf'ul in zaka iya kasancewa kai ne dalibin kai ake koya wa ilimin fafa'al to kai haka wato tsautsayi ne ka zama kai ne malamin da kake karantawa ya fi maka salin halin zaman lafiya a ce kai ne almuhaddasa ba almuhaddisa ba kuma gane wa an muawiya ibn abi ayyash annahu kana jalisan inda abdullahi ibn zubair wa asim ibn amr yace wata rana yana zaune tare da abdullahi dan zubair da asim ibn umara فجاءهم محمد بن إياس بن البكير فقال سيور متم سنا محمد بن إياس بن البكير يقولي إن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا ترى يعني شكافة تمالا ونمتني يا أورمتي أما تنبستاري با يا متسكيوك منين فتوكم فقال عبد الله بن الزبير لا تنبري إن هذا الأمر ma lana fihi qaul ci wannan ai ba zancin mu bane mu sojoji mu ɗan siyasa ne fadhhab ila abdullahi ibn abbas wa abi huraira fa inni taraktu ma inda aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fasalhuma yace ka tafi ga malamai can su ibn abbas da sa abu huraira su ne suka cinye rayuwarsu a wajen neman ilimi mu ɗan siyasa ne mu ga ga mu da ɗan siyasa yana cewa shi ma ai duk da dai mu ma mun yi karatu mun yi karatun allo don haka mu ma ai ba jahilai bane sai saba kiyaye ilimi kowa ya raina karatu kowa yana ganin yana ganin wannan ilimi yace kaje ka same su na basu a yanzu din nan na basu a gurin uwar mu'mine Aisha Allah ya kara mata yadda summa yace kaje ka tambaye su fasalu ma summa atina fa akhbirna idan suka gaya maka to ka dawo mu maka kare mu da ilimin da suka gaya maka fa zahaba fasalahuma da yaje tambaye su fa qala ibn abbas li abi hurairata aftihi ya aba hurairah a can ɗin ma da aka faɗi magana ibn abbas sai ga abu da ya fi shi shekaru ya fi shi girman abin nan shekaru da dattaku sai ya ci gafata malam to ai kai sai ka amsa musu kabbir kabbir ke to abu da tunda babu kowa a wajen sai shi to shikenan sai ya sai ya bada amsa a faqad ja'atka mu'dalatu ci ga wata fatawa nan mai mai mai sarkakiya ta zo faqala abu hurairah alwahidatu tabiluha saki ɗaya ya isa ya raba shi da ita wasalasu tuharrimuha hatta tanki hazo da mabayo uku kuma da yayi to sun sanya cewa ba zai iya mata komai ba har sai ta auri wani miji koma bayan sa a shahid shine kaga yadda kowa yake kokarin ya ga ya tunkuɗe fatawar cewa ba shi zai yi ta وقال ابن عباس إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون duwan da zai ce duk abin da aka tambaye shi sai ya bada amsa wato malam ka san komai kenan komai aka tambaye shi yana da amsa ko ya bada amsa kai tsaye ko yayi yan dabaru ce to wannan ba kowa bane illa mahaukaci alama ce akan cewa akwai hauka tare da mutumin da duk abin da aka tambaye shi a cikin ilimi shi a dictionary sa babu ban sani ba babu la'adari a cikin dictionary sa wannan alama ne akan cewa wato yana da hauka wa an shaykhin min ahli almadinati yukna aba ishaqa daga wani malami cikin mutanen garin Madina ana mashi alkunya da Abu Ishaq kala yace kuntu arar rajula fi dhalika zaman wa innahu la yadkhulu la yadkhulu yas'alu an shay'i fayadfa'uhu an-nasu ila majlisin min majlisin ila majlisin yace na kasance da na kan ga mutum ya shiga masallacin Madina yayi tambaya yaje gunwa da ya tambaya a ce jika gunwa ne kaga wancan ta tafi ka tambaye shi fayadfa'uhu an-nasu min majlisin ila majlisin ai ta tura shi daga majalisi zuwa majalisi hatta yudfa ila majlis sayyid ibn al-musayyib har sai an kawo majalisin sayyid ibn musayyib karahiyatan lil fatwa saboda tsoron fatwa qala yake cewa wa kanu yad'una sa'id ibn al-musayyib al-jari'u shi ko sa'id duk fatwa da aka mai yana iya amsawa zaka suke ce mishi al-jari mai tsaurin ido wajen fatawa saboda ne saboda shi ya kai kuma babban malami kuma idan kowa ya ƙi to za a zama za a tare gaba ɗaya a cikin laifi kenan dole fardu kifaya ne dole sai wani ya yi duk da ana jin tsoron karantarwa da fatawa da limanci to amma ba zai kuma ce duka ba za a yi ba dole kuma da ƙarshe wani ne dai zai ɗau gabarin yi amma ya zama da cewa ya cancanta shine abin da ya zama ya cancanta wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu innal ladhi yaftin nasa fi kulli ma yas'alunahu la majnun irin magana ibnu abbas shi ma an samu ta daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu an ibnu abbas wa an abihi al abbas wa an ibnu aun qala kuntu jalisan fi halqatin fiha al qasim ibn muhammad wata rana ina zaune a cikin wata halaka wani wurin karatu an kewaye malami وفيها أتكون وانا هلكا أكوي القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد نعم أبو بكر فجاءه رجل ومعه جارية سي وانا متين يذو ينا تارد وتا بدروا وتا مچي فقال إني أعتقت هذه الجارية يتي وانا بي وانا انتاتا أن دبر مني شوى درن نموت تازم يا فولدت أولادا فما كما سألكت تهيف يا يا afa abi'u min auladiha shay'an ko zai yi in siyar da wani daga cikin ƴaƴanta matsayin bawa fa qala al-qasim ibn muhammad sai al-qasim yace ma adri ma haza babban malami ya daga cikin al-fuqaha sab'a na madina yace ni ban san fatawa ban san amsa wannan fa qala rajulun fil majlis sai wani mutum a wannan majalisi yace kada umar ibn abdul aziz anna auladaha bi manzilatiha idha ataqat a'taqu biha yace malam Umar dan Abdul Aziz wanda halifa ne ko malami na taba jin ya bada fatawa akan cewa tana matsayi ɗaya da ita da ƴaƴanta ba za a sai da su su ma za a bar su ran da ta zama ɗaya ta ɗayauta su ma gaba ɗaya sun ɗayauta fa qala al-qasim ma ara ra'ayuhu illa mu'tajilan yace ina ganin wannan karatu ne mai kyau yayi daidai wa hadha ra'ayi wa ma aqulu innahu innahu al-haqq yace kuma ban nake cewa wannan magana gaskiya ce ita ni ma na dauka wa kana ibn uyayna ta yaqulu aksarun nasi ala al-futya aqalluhum ilma wanda kaga in kana so ka gane waye fi karancin ilimi a cikin mutane kaga wanda yake da zangayin so a ce mishi malami wanda yake da zangayin so a gayyace shi ya je muhazara wanda yake da zangayin yanzu yanzu nan bari ya dau lasifika ya yi wa'azi ya yi nasiha da an je makabarta kafin a ankara ya fara wa'azi da an gama sallah azhar jama'a na da wata 'yan nasiha an jima kaɗan ka gashi akan facebook yana yin live wani mahaidin ga buga waya gari gari yana cijiya don allah a taimaka mai yana so ya zo ya a masallah ina ne zo ya sallar juma'a ina ne zo yana so ya wata daura ne a taimaka mai a bashi a masallaci duk wanda kaga yana da irin wannan in kana so ka san wane ne jahili a rigar malamai to shine mutumin da ya kosa a ce ya samu damar da zai ba da karatu ya kosa yana ta rawar jiki yana rawar kafa har mutane ma su gane shi irin waɗannan kuma ga san su suka cika gari bini bini ya ɗauko da tafin da ya fi ƙarfin shi ya fi ƙarfin ‘yan masallacin ya saka kwana biyu ya ji wani masallaci ta ma ya zai sake sakawa ya tafi wani gari ya je ya sake sakawa daga tafiya NYC sai ga labarin ya zama limami a kamfanin NYC ya zama limami a barikin soja duk inda ya je kawai dan ina da karantarwa kafin a gayyace shi ya gayyace kanshi tun kana so ka ga wane ne wanda yake da karancin karatu shine ajsarun nasi wanda kowa karfin hali da taurin rai da ganganci alal futiya wajen fatawa aqalluhum ilma wannan shine alama ya fi kowa karancin ilimi kamar da kaga ko ko ko ko a cikin attajirai ne wanda kaga ya fi kowa surutu da kokarin ya sa wata riga dan a ce mai kuɗi da shi da zaka shi fi kowa karancin kuɗi asalin masu kuɗi ba sa ba sa da duk wanda zaka ji in zai faɗi sunan shi sai ya saka wa kanshi wani title ko ya ce shine sheikh ko shine allama ko shine wane wane al'afari wane wane alkaza galibin su babu empty ne empty ne mutanen galibin su ga sanan sun cika duniyar social media sai dai Allah ubangiji ya tsare mu daga sharrin su kawai abin takeicin kuma akwai mutane daga nesa wanda ba su san su ba sun dauka malamai suna bin su suna sauraron su suna tabbatar da mutane Allah ya kyauta malami sake cewa وقال أبو الأتاهية أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم تفهم, تفهم العلم نفعا أشد الناس للعلم ادعاء wanda fi kowa da'awar cewa shi mai ilimi aqalluhum tafahumul ilmi naf'a shine kuma yafi kowa karancin fahimtar ilimi wanda bai da ilimi shine mai sauran cewa ni ni kaza ne ni na iya ai ni na yi karatu iri kaza ko na kai mataki kaza duk wanda zaka ji na irin wannan saurin yi wa kanshi taskiya to wannan alama ce akan karancin fahimta shi da ilimi da karancin nasibu sha'ili wa kana suhnun ibn sa'id yaqulu suhnun yana cewa ajra'un nasi 'ala al-futya aqalluhum ilma mafi karancin ilimin cikin mutane shi yafi kowa zakewa gun fatawa yakunu inda ar-rajuli al-babul wahid min al-ilm yadhunnu annahu al-haqq أنه أن الحق كله فيه shi za ka ga mutumin da a kan mas'ala babi ɗaya ya sani sai ya ɗauka wai gabaki ɗaya gabaki ɗaya gaskiya ce a iyaka abin da ya sani abin da ya sani wani hadisi ƙwaya ɗaya akan wata mas'ala bai san hadisai nawa ne akan babin ba suwa ne ne suka yi maganganu akan mas'alar ina aka kwana ina aka tashi sai ya riƙe ta ai ta fitina da shi kawai abin da ya sani ai an ce annabi ya ce la tasumu yawmas sabt iyakacin nan la tasumu kawai ya sani bai san hadisan da suka zo akan mas'alar annabi ya azumi asabar da juma'a annabi ya yi kaza azuzzumakan da suke fadowa asabar lahadi asabar wanda suke zawatul asbab ya za a yi da su me maganganun malamai masu sharhi tun daga kan irin su mai ma'alimus sunan wato su su abu suleiman al-khattabi har zuwa kan su ibn taymiya har zuwa kan malaman wannan zamanin duk bai san maganganun ba bai ma san da rigan su ba amma za ka rigima da shi a masallaci ko a unguwa har ita fitina ai annabi ya hada sallah babu ruwa babu iska babu komai ai ta fitina da shi akan wannan mai malamai suka ce akan hadisin a ina ma hadisin yake wace riwaya riwaya wani sahabi ne duk bai sani ba amma za a yi ta rikici da shi a kai shine ya kunu inda rajuli albabul wahid min al-ilm mutum ne wata mas'ala guda ɗaya rike ya zunnu an al-haqa kullahu fi ce ai ta gaskiya a cikin take duk abin da wani bai ce mu babu ruwan mu ba ruwan mu ba ai ko mana malamai ba mu ba za mu fi su da kaji mutum yana cewa ina irin wannan magana ka tabbatar jahili ne kawai a cikin rigar malamai wannan abubuwa suna da ban takaici da ban tsoro da ainihin wato ban haushi a wannan yanayi Allah ka tsare mana imanin mu da addinin qala sahnun inni la ahfadhu masaila fiha ma fi samaniyatu aqwali min samaniyati a'immatin min al-ulama yace nakan rike wata mas'ala wadda akwai maganar malamai takwas cikin manyan malaman musulunci fa kaifa yanbaghi an a'jila bil jawabi hatta atakhayyara ta yaya zan yi saurin amsa dole sai na tsaya na tantance eh falima ulam ala habsil jawab dan me ake zargi na akan cewa ina rike magana bana bana bana amsa sam ya kasance haka mai tambaya majalisin shi baya bada amsa rana amma mai tambaya sai ya rubuta sai ya tafi gida wani lokaci sai ya yi sati daya sati biyu yana nazari sannan sai zo sai ya bada amsa sai mutane suke zargin shi akan cewa yana wulakanci yana yin abin da ya ga dama saboda ya ga yana da ilimi da sauran shi ne ke wannan magana yake cewa iba na son gaggawa ne duk matsala idan aka mun tambaya a kanta sai na je na bincika akwai malamai na tsatsu masu irin haka ibnu al-Imam al-Khatib Baghdadi yana cikin su Khatib baya amsa tambaya a majalisin da aka mai tambaya sai ya tafi da ita gida ya je yayi nazari ya duba domin wannan yakan takaita yawan kurakurai yakan takaita yawan yin maganganun da suke sassaba wa gaskiya wa an Hammad ibn Zaid annahu zakar rajulan fa asna alayhi wa qala ya tam ya ambaci wani mutum sai ya yabo gare shi sannan sai ya ce lam yakun yastafti wala yufti baya tambaya kowa ko baya ba kowa amsa agun hamadu wannan mankaba ce a ce baka da baka ba kowa amsa an tambaye ka sai ka ce ta hukum malami hukum zaka tambaye kowa balka zaka takura mishi wa ibn sirin qala qala huzaifatu radiyallahu anhu inna ma yuftin nasa ahadu thalathati daya daga cikin mutane uku shine mai bada fatawa man lam man man ya'lamu ma nusikha min alqur'ani wanda ya san annasikh wal mansukh ka gogaggen malami ne ke qalu wa man ya'lamu ma nusika min alquran ce to waye suka daga ta mala amma wa kashi gani ya san wannan katin qala umar cici mutun kamar umar au amirun la yajidu buddan ko wani shugaba wanda abin ya zama mushi dole an nada ka shugaba da fatawa shugaba na al'umma limani to kai ya zama maka dole sai kai dole sai kai bayan da ka iya kama ce ne kawai gari babanka ya mutu kuma ya bi maka kanne da matan shi da ma dole ka tashi ka nema da ka ci da su ya zama maka dole au ahmaqu mutakallam shi sai kuma wawa wanda ya dauko ka sha bude karfin sa sune irin waɗannan na cikin social media da wawaye ga sanan a ko ina kaji mutum malam baki ma suna jayayya da baki yana jan baki baki na jin sa zance babu daɗi magana babu amfani da language irin na ilimi sai dai language irin na 'yan tasha wani ma har da ashariya har da cin mutuncin masu mutunci har da ɓatanci ga malamai ko masana ko dattawa to kaga wannan ahmaku wawa ne mutakallafun wanda ya ɗauka wa kansa barna babu gambo ko kano ba gambo qala ibn sirin ibn sirin yace falastu biwahidin min hadaini to ni dai na farko ba ni ne umar ba kuma ni ba shugaba bane wanda abin ya zama mun dole wa ma uhibbu ana kuna salisi ci ko bana so zama wawa dai kai ba ilimin ka bai kai irin na Umar ba kuma kai ba daura maka wani aiki shugabanci na addini ba to kaga baka ɗaya daga cikin nabiyin to kakka mai da kanka na ukun shine wawa wanda ya sa kan shi ba wanda ya sa shi qala ibn wahab wa akhbarani musa ibn ulay annahu sa'ala ibn shihab an shay'in fa qala ibn shihab ما سمعت فيه بشيء an tambayi Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri babban malamin nan da aka tambaye shi ta matsala yace wallahi ban taba sauraron wani ilimi game da ita abun malami ba wama nazala bina kuma abun bai faru a cikin mu ba da namu ne mishi fatawa wama ana bi qa'ilin fi shay'a kuma ni ba zan faɗi komai akan irin masail iftiradiya da muka yi magana a baya wani ya kirkiro wata tambaya ya zai na tambaya kai ce ni ban san wannan ba kuma ba ta taba faruwa ba da haka ba abin da zan ce akai وعن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عادل عن الصرف نتن بيسو جمد الصرف شيني واتو تنجي ربكي الاستفادة فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر دون أن تنبيه سيتي تنبيوان تنبيوان يتعاجيك تنبيوان زيد أكرمك الله سيتعاجيك تنبي براو براو أكرمك الله يتعاجيك تنبي زيد سكتنجا أبنو suna buga shi kamar kwallo فإنه خير مني هو سيتي تكون وانتن شيابين إلمي وأعلم مني وذكر الحديث في الشرط وقال سهرون يوما إنا لله ما أشهى المفتي والحاكم يتمون شكاوكم واللالات دمي فتوى ما لديني أنسى متاني تنبيوي لألك آلي ودن ننسفك واشجا تكنتاشن عنك لدسيا ثم قال سنة يسكت جواب ها أنا ذا yuta'allamu minni ma tudrib bihi rikabe ce wai ni sahanun ni ne wai aiki zaunawa a koyi karatu a guri na wai har aje a hau abun hawa aje a kai su labari wani waje ni aswa wa tuqa'u bihi ma ma tudrib bihi rikab afwan abinda za a yi hukunci da shi a kashe mutum yuta'allamu minni ma tudrib bihi rikab wa tuqa'u bihi furuj da kuma bayani da ya shafi aure wanda za a halasta aure da shi wato ukhadhu bihi al-huquq kuma ni ne nake kantar da abinda wannan karatun da shi za a shi haƙoƙi na dukiya da sauransu amma kuntu an haza galiyan yace ai ku da zan samu dama da ba zan yi wannan aikin a ce magana ta ita za a hukunci da ita a kashe wani magana ta zai wuce da ita a a tabbatar da aure ko a raba shi magana ta ita da hukunci ne ta tabbatar da wani haƙƙi yace da na samu dama da bani wannan abu warwu ya ana bi usmana ibn al-haddad annahu qala al-qadi aysaru ma'a saman wa aqrabu ila as-salamati min al-faqih su biyun da alƙali da malami aka ji cewa dukan suna cikin tashin hankali ko ci to amma matsala alƙali ta fi sauki aisara aisaru ma asaman zunubin shi yafi karanci sannan wa aqrabu ila salamati yafi kuma shi kusa da tsira min al-faqih yadda malamin fiqh me yasa da anna al-faqih min sha'anihi isdaru ma yaridu alayhi min sa'ati bima hadarahu min al-qawl domin shi malami bai karantawa bai bada fatawa yana da gaskin ta'adar da yake samun kansa kasassabar da yake samun kansa shine duk magana da aka faɗa mai da an faɗa mai yanzu yanzu zai bada amsa iya abin da ya tuna kawai zai faɗa ga mata malam mai hukuncin kaza dole zai ce kawai kaza ne ciniki kaza da ga ta malam ko ya halasta eh ya halasta kaza kaza kaza ya shafi mai haila ya shafi mai azumi da nan take yake bada amsa ɗaya kenan na biyu kuma amsar shi gamammiya ce ta shafi duk duniya ba iya wanda ya mai tambaya kaɗai ne ta shafa ba in ya bada amsa da wanda ya tambaya da wani can wanda ke da matsala irin wannan da ta shafe su ba zai sai aiki da shi kaga nashi is open ended ba shi da iyaka ko wal qadi sha'anuhu al anat wa tathabbut shi ko al qadi sha'aninsa al anat bi a hankali taka tsantsan wa tathabbut da bincike duk wanda za a kawo mishi yana nan yana ta rubutawa yana sauraron shaidu sai ya tafi gida ya je ya nutsu ya ƙara dubawa ya duba littafansa ya tambayi wasu abokansa ko masu bashi shawara sannan ya sake ya lauyoyi ma sun taimaka mai wajen cross examining da suke yi ma shaidu sai ya sai wata shida yana sauraron zancen sannan ya ce na sa sati uku zan yanke hukunci ya je sati uku nan yana duba abin da ya kamata ya faɗa in ya ga dama ya ce na ɗaga yayin da shi ko mai fatawa a iya wannan ya yi fatawa ta fi alƙalira na akan kes ɗaya kuma kaga in ya yake kes ɗin to ya shafi iya wannan ƙabiyar ne ba za a ce in an ga wani ƙabiya irin ta kawai a yi haka ba sai an sake bin legal procedure ɗin da aka bi kaga alƙali matsalar shi da sauƙi ya ce wa manta anna domin duk wanda ya bi a hankali wata sabbata ya tantance zance ta hayyar alahu minas sawadi ta hayyar alahu minas sawadi ma la yatahayya'u li sahibil badihati zai riski gaskiya yadda wanda yake yin abu yanzu nan ka cibis ba zai riski gaskiya irin yadda alkali yake riskata dukan suna cikin hadari amma shi alkali ya fi hadari ta wannan ya fi sauki ta wannan bangaren ta kuma bangaren kuma da alkali shi kuma ya fi hadari shine shi idan ya idan yanke hukunci zartarwa yake in ya ce a kashe ka za a kashe in yace a kwace mata kaza kwace ta in yace a kwace duke kaza kwace ko gidanka kaga akwai hisabi a lahira an abin da ya zalunci shi ko mai bada fatawa in baka fatawa shi tayi maka baka yake ta kana da yanci zaka zo ka mai tambaya ya bada amsa nan take amma in ka ji amsa bace maka ba za ka yake ta sai ka je ka ce kai malamin nan rabu da shi ko gaji sai ka je neman wani opinion din daban kaga kowanne da hadarin sa kowanne kuma da inda yake da dan samun sassauci da shi malamin sake cewa albabu al-thalis wa sittuna babi na 63 rutabut talab wa kashful madhhab matakan neman ilimi rutab matakai na al-talab na neman ilimi wa kashful madhhab da kuma yayi madhhabi wato a san tafarkin mutum a ilimi qala abu umar rahimahullah talabul ilmi darajatun ومناقل ورتب لا ينبغي تعديلها تعديها yace neman ilimi darajat mataki mataki ne wa manakil da kuma curuwa ne daga wani mataki zuwa wani mataki wa rutab kuma martabobi ne la yanbaghi ta'addiha bai dace ba a tsallaka wani mataki wato mutum yayi tsallake ko ya ƙara lamba ko a tsallaka mai da wani aji in aka yi haka daga ƙarshe ko da ya zama malami sai an ga gibin wannan gaggawar da aka yi wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salafi rahimahumullah duk wanda ya yi tsallake a tafarkin ilimi to ya yi tsallake bai bi hanyar magabata ba Allah ya gafarta musu kuma sai an gani a cikin aikinsa wa man ta'adda sabilahum amidan dalla wanda duk ya guje ya ya tsallaka tafarkin su da gangan to ya bata wa man ta'addahu mujtahidan wanda kuma ya tsallaka da kokarin sa ba da gangan ba wani yanayi yasa ya ijtihadi ya tsallaken zalla to shi kuma zamewa zai ko da bai bata ba zai zame wajibi ne abu matakan da salaf suke da shi na tsarin neman ilimi in ana so a samu ilimi mai nagarta fa awwalul ilmi farkon ilimi a gun magabata hibbu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumuhu wa kullu ma yu'inu ala fahmi fal wajibu talabuhu ma'ahu ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناسبا لنفسه للعلم ليس من باب الفرد يتفاول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه farkon matakin ilimi ga wanda da gaske ilimi yake nema ba suna ba ba laƙabi ba ba yayi ba ilimi na gaske ake nema to sai an fara haddace littafin Allah madaukakin sarki hadda tare da fahimta ba yadda ake a zamanin nan ba mutane sun mai da ilimin alkur'ani hadda kawai zallan baki in an haddace zallan baki da tauhidi shikenan ai ta murna cewa ya iya ya iya qur'ani wannan ba shi ne ilimi ba wannan mataki ne daya daga cikin matakai wata kila goma sha wani abu da ya kamata mutum ya bi akan qur'ani dan ya iya ilimin sa su mutane abinda ma suka dauka da zarar mutum yayi wannan to ya gama da alkur'ani sai ya koma duniyarsa ya koma duniyar boko har ma gani suke da daren yayi wannan kawai shikenan bari a ware ne shekara ɗaya a rayuwarsa kawai ya je ya karanta alkur'ani birin birin birin a samu wasu ustazai da suka gane psychology iyaye cewa abin da suke nema kawai ce ayyansu ma da tare shikenan sai suka amfani da wannan damar suke cin kuɗin iyaye kamar da wani abokin mu da taro da yake cewa inda akwai jahiliya a gari ce to akwai hanyar samun kuɗi inda akwai jahiliya akwai dabara da za ta musa a samun kuɗi malam zai ba da mutunci haka yake faɗa wannan magana kullum ina sun zai ji da ala wai indai akwai jahilai a gari to masu ilimi na kowane irin ilimi fa suna da hanyar samun kuɗi ta ko dole kuɗi su a samu kuɗi saboda haka an samu iyaye da suka jarabtu da san kawai ƴaƴansu su haɗiye alƙur'ani kamar yadda dai annabi yake cewa za a yi zamanin da mutane suke haɗiye alƙur'ani kamar yadda ake haɗiyar ruwa iyakacin su kawai su sha lafazin kawai a ji suna tilawarsa wannan ma fa wanda ya iya tilawar kenan wani ma suna ne kawai cewa ya haddace a ce wai shekara ɗaya kawai an gama an yi walima shi kenan yaro ya koma ya ci gaba da harkar bokonsa to kaga wannan ba harkar ilimi ba ta farkar ilimi ba ana magana wanda zai ilimin da zai malanta to farko ya haddace alkur'ani ya kuma fahimce shi ya fahimci ma'anarsa da saƙonsa da abin da ke ciki na hikimarsa da balagarsa da asbabun nuzul ɗinsa da nasif wal mansuk ɗinsa duk ya gane waɗannan da ahkam ɗinsa wa kullu ma yu'ilu ala fahmihi da duk abin da zai taimaka wajen fahimtar alqur'ani lugal arabiya nahwu sarfu balaga abin da ya shafi ilimi na rasu abin da ya shafi ilimi na tajwidi ilimi na qira'at ilimi na nasikh wal mansukh ilimi na duk waɗannan ilimin da za su taimaka wajen fahimtar alqur'ani ya zama ya karanta su tare da alqur'ani kisa Allah ya ji kamar albani namu Allah ya gafarta ne san malam shi kullum bai yadda da tafarkin wai koyan karatun alkur'ani wai hadda zalla ba bai yadda ba sai dai koyan karatun alkur'ani tare da ilmominsa idan izu biyar ka iya haka ya kuma zaman lafiya a ce iyakacin ka izu biyar amma izu biyar ɗin nan ka san ta ciki da bai ka san abin da ke ciki yanzu ko da juzu amma da mutane suka rena shi wanda kusan kowa yana ganin wallan shi mutane ba su san irin ilmomin da ke cikin shi ba ba san irin abin da ke cikin tafsiri ba kawai sai su karanta wa shamsi wa tini wa duha izazin kawai dai a karanta a tashi amma da za ta tambaye su sakon da ke ciki me Allah yake faɗa bayanin da Allah yake yi game da lahira game da tauhidi game da tsoratar da mutane akan shirka ta mutane babu ruwansu to wannan wani irin abu ne kenan ya zama kawai ba bana ɗaka gimu na waje to shi sa za ka ga ilimin sai ya zama ɗan marau marau haka amma in ana son ilimi na gaske malai ya ce to dole falwajibu talabuhu ma'ahu wajibi shine a nemi ilmomin nan na alqur'ani tare da shi doran alqur'ani wala aqulu inna hifzahu kullahu fardun malam ya ja kafa ya ce ni ban ce dole sai kowa ya tsara Qur'ani domin Allah bai tsara sunnan wannan rayuwa a ce kowa ma da ci bane walakin ne ce amma fa ni Ibn Abdul Bar ina cewa aqulu ina cewa inna zalika shartun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman faqihan nasiba hadith al-Qur'ani fardu kifaya ne to amma fardu ainin ne akan mutumin da ke son ya zama malami shakundin masanin fiqhu nasiban nafs bi nafsihi lil ilm wanda yake so ya kafa kanshi a cikin ilimi ya zama da gaske dan harka ilimi ne laysa min babil fard ba a matsayin farilla ba shi a wurin sa dole ne. wanda yake so ko wanda ake so a mai da shi malami na gaske zakakuri to a wurin sa ilimin alqur'ani da haddace shi ba farko kifaya ba farko kifaya ne a gun mu sauran awa amma a gunshi dole ne mu gane muhimmanci wannan magana sanin alkur'ani sanin ilmominsa haddace shi da nanata shi da tadabburinsa da kaiwa da kawo a kansa to wannan wajibi ne ga duk wanda ainihin wato yake so ya zama malami wanda kuma ba malanta yake so ya mutu wannan ba dole bane akan shi kaga akasi yanzu ma wanda suke harkan malanta sai kaga abinda suke bashi muhimmanci wani abu ne wanda ba alkurani ba wanda suke ba qur'anin muhimmanci su kuma suna garma malanta ma kawai ciki su ba ƴan malanta bane su kawai ƴan musabaka ne kawai iyakacin su da qur'ani musabaka ko iyakacin da qur'ani kawai a dinga ce mushi hafiz ko gwani da za a ce malamin da ke tafsirin nan yau baya nan ko kuma an azumi an yi tsakiya orsa shi ta tashi a ce to Allah ramma zo ka ci gaba da tafsirin nan ya ce a ni kun san ba malami bane ko shi ke can baki kaga an samu wani wani irin yanayi ne mai bambara kwai haka shi malamin da ke tafsirin dole kowace aya sai an wurgo mai shi kuma mai mai ayoyi shi kuma bai san fasara ba kamar kowa ya rike rabi ya ba rabi kenan to ya kamata dai a gyara wannan yanayin da siya saboda Allah alramomi su gane in sun yi hadda alqur'ani to yanzu sun gama firamaren addini kenan sun gama abc din addini kuma sun samu wato fandisho na inda gaske suke neman ilimi to sun samu hanyar neman ilimi su gane wannan su kuma sauran masu karatu su gane muhimmanci lalle a cikin harkar ta karatu ya zama na qur'ani yana da muhimmanci saninsa da sanin ciki da bansa wannan karatu da ake na na biki wannan karatu da ake na yayi wannan ba shi ne ilimi ba sai zaka ga zaka ji an ce an yayi alaran ma 168 bayan wata uku za ka sake da labarin wani sabatin shi na alaran mamuwa ka irin wannan ko jan baki ma ba zai iya ba jan baki ma na ɗan tafsiri ba zai iya ba shi dai kawai ya dai baban shi ya bada miliyan biyu an koya mishi abin da za a koya mai ya ɗan iya an yi mishi bidiyo shi kenan an ci gaba da yaɗawa a cikin dangin su cewa ya mahaddaci ne bayan shekara uku hudu biyar bai ma da alaka da ƙur'ani musamman kuma shi ƙur'ani wanda ma ya iya shi ya sauka ya kai ya kawo da zaran ya bar shi kwana ɗaya shi ƙur'ani yana iya barin ka shekara guda kamar da annabi yake cewa lahu ashuddu tafallutan min an-naqati yafi yafi dabbara kuma warwarewa wanda aka mata da baibai wannan magana ta ibn abdul jama'a ta da muhimmanci sosai kuma kun ga ta dace da irin tafarki da falsafar da mala albani Allah ya gafarta masa ya kokarin kafawa a nan da hadisi game da game da a Qur'ani zaka ga har yanzu mu ba mu da irin wannan sashen hadda zalla kawai a ce nan sunanta ta hafiz ta hafiz kawai ‘yan abu doron larabci kawai na ƙwararri kawai a haddace a ba yara shafuka kawai su haddace daga nan kawai a musu walima ina bambancinsu da gara da waɗannan na makarantun ciskadi kawai bambancinsu waɗannan hafsu suke wancan warshi suke wannan suna bin sabon salo na karantawa wancan suna bin tsohon salo bambancinsu kawai kenan dukansu ba malata suke ta addini don dukansu za su gama daga su har malamin in za a ce su yi tafsirin aya guda a bakara an ba su aiki ce ku zo ku yi mana fassara wata bauta ta nishaɗi da alamun musulman da mai take nufi mai Allah yake cewa a ciki mai malamai suka faɗa a kai to an ba su aiki to wannan ba tafarki ne na ilimi ba da aka ga cewa ga munan da yawa da alarammomi da muke da su a gari amma ba masu alaƙa da ilimin addini ba masu alaƙa da ilimin addini su kuma sa da deficiency a wannan harkar Allah ya kyauta sai malam ya ci gaba da cewa wa qad taqaddama qawlu abi darda'i lan تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها من جمع قال ابن عبد ال... ابن أبو الدرداء أبايد يكتب لن تفقه كل الفقه فذاك تقسى من تكتم فقه با حتى ترى للقرآن وجوها هسيكا إيا فهنتم فسقو كند أكي فسر أيون القرآن وقال مجاهد في قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب سورة آل عمران مجاهد yake fara game da wannan aya kunu rabbaniyin walakin kunu rabbaniyin kasance malamai masu masu hidima ga ilimi bima kuntum tuallimuna alkitaba bisa abinda kuka kasance kuna yi na karanta da littafi an ce ar-rabbani shine malami wanda yake koya mutane kananan karatutuka kafin manya wanda zai faru zai ɗauko su daga ƙasa yana yana hidima ga ilimi har ya har ya reni mutane akai bima kuntum tuallimu alkitaba qala mujahid yace rabbaniyi ma'anan shi fuqaha masu fahimta addini wa qala sa'id ibn jubair wa abu razin wa qatada su kuma wannan malaman suka ce ulama'un hulama malamai masu juriya da dattaku da haƙuri waɗanda za su za su ainihin wato jure tukukurmaya za su yi haƙuri da halin wahalar aikin karantarwa da jafa'in jahilai da shirman ɗalibansu da ƙuncin rayuwa da talauci wanda yake gado ne dama na ilimi su ne hulama masu haƙuri masu juriya za su jura bincike za su jura karantarwa za su jura wautar wawaye za su jura aiki a cikin ilimin su ne walakin kunu rabbaniyina tana ganin bari mu dakata a wannan gaba insha Allah insha Allah kuma darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa qala Abu Umar al-Qur'anu aslul ilm wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh